أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن يرحمه الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلقني قومي وأصلي ولا تتبع
وقال الله سبحانه وتعالى وإنجل سبحانه وتعالى ووعدنا موسى من يوى النبي موسى الكوري ثلاثين ليلة cewa ya je azumi na kwana talatin nukallimuhu inda intihaiha da za mu zance da shi Allah zai tanzantar da shi idan darare talatin din nan suka cika da an yaso maha ta fuskar ya azance ta kuma shi zuka da su ne kwanukan zulzuida da samaha annabi musa ya azanci wata zulzuida din nan falon matan mata yayin da ya ce suka cika kwana talatin din nan darare talatin an kara haluka salihu sai musun wato gwarin bakinsa fassara sai aswaki ba mara hobi a shirkin hura mun yi ce sai ya kara wata goma biyu kalima hobi halilu fi in ya zance da shi da wannan warin na bakin nasa kamar kala ta'ala yadda ubangiji ya ce wa atmam na hadi ashirin muka cika kwanakin talatin da wasu kwana goma min zulhijjati a watan zulhijja ta tara ne ka tura bisu sai wakacin da Allah ya wa annabi Musa alkawari ya cika waqatu wa'adihi bi kalamihi ya wakacin da ya masa alkawarin cewa zai zance da shi arba'ina wato hali ne wannan arba'ina din halin kasancewar su darare arba'in da ta din ko ta nizi ne sakallamu ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala ya zanta da annabi Musa yawman nahari ranar layya wa anzala alaihi taurata ya sauka masa da taura fil alwahi a cikin allina aka sauka masa da taura a cikin allina wa kana musa annabi musa ya ce yayin da ya nufin tafiya zuwa ga alkawarin ya yi harun ya ce da dan uwansa annabi harun inda zahabi ila jabali yayin da ya nufin tafiya zuwa ga dutse lil munaja idan asiri da ubangiji ya ce ku rukuni ka zama kai ne mai mai mun kun halifati ka zama kai ne mai mai mun fi kauni a cikin lamarin mutane na ka kula da su lokacin da ba na nan wa asali ka gyara min amrin lamarin su ma ya ji ba an yi sulha ka gyara da abin da ya dace a ce an gyara wala tattabi sabila al-mufsidin kar ka bi farkin mabannata din muwafaqatihim alal ma'asi taska dacewa da su bisa abin da yake saba wa Allah tabaraka wa ta'ala kar ka dace da su bisa saba wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan ma ja جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تريني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى yayin da annabi Musa ya zo ai harora ya zo limiqatina dan lokacin da muka yi masa alkawari za mu zantar da shi a cikin na lokacin da zai wa annabi kalali bi na lokacin da muka yi masa alkawarin cewa za mu zantar da shi a cikin wa kallama hu rabbuhu ubangiji subhanahu wa ta'ala zantar da shi min gairu wasu da tin ba da wasu da ba kala sai annabi musa ke rabbi ya ubangiji arini zataka ina so ka nuna min zatinka an zuri laika dan in samu in ganka ya ta kala ni mata makina mai ru'yatika ka ba ni dama ka sanya ni mai samun daman ganin ka fi hazal wakati a wannan wakatin kala ubangiji ya ce da shi lan tarani ina ai ba za ka gani ba za ka rura ala ru'yati ba ka da ikon ka gani fi hazal wakati a wannan wakatin ala hazal hali kana wannan hali falmani ulana min janibika abin da yasa ba za ka iya gani na ba haka din daga wajen ka ne ba daga waje na ba Allah subhanahu wata'ala ai saman me abin da yake saman me ko ai tayi a gan shi wallahu mawjudun wa ma bihim tira wa kullu mawjudin yasihu an yura amma kuma shi ganin abu sai kai kan ka mai ganin kana da dama ko kana matsayin da zaka iya ganin sa walakin zur ila jabali sai dai aka ce bara a kwatanta ma walakin zur ila jabali sai dai kai duba zuwa dutsen nan allazi huwa aqwaminka dutsen da yake ya fi ka karfi sai ni ta kara saraka da kadon ya samu dorewa inda yake zan masa tajalli to idan ne masa tajallin ya samu to dabbata inda yake to ka sauka ta rani to kai ma za ka iya ganina ta zo ta za ka iya tabbata dan ganina wa illa idan ko ya zama dutse mai suna dutse ya kasa ɗaukar tajallina fala da aka talaka to ai kai baka da iko ballan kai mutum kada kai mutum ma yaushe zaka iya ɗauka abin da dutse bai ɗauka ba falamma tajalla rabbuhu lil jabal yayin da ubangiji subhanahu wata'ala yayi tajalli ga dutsen nan ja'alahu dak sai ya sanya shi madkuka abin dan da cewa mustawiyan bil yana madaidaici da kila aka ce saha dutsen nan ya yi kaskata wa katil bahari har ya fada a cikin kogi wa salar malak ya koma yashi wakila to suka ce wanda zai sara hajar alkoholin muri shi ne ya koma wato dutsen kwalli al-muri'a wanda yake haskakawa shi muri'a din na nasuba na atin hajar din ne hajar din ko labarin sara ne sara yan uwa kana sunan sara din shafa sai sara huwa hajar alkoholin muri'a لأنه ترك بالنور لا بالنار ميسا زمو شي حسي سبو دا يقوني يقود دا حسي أنني نقبنجي باوي دا أتابا والله أعلم ألا شيني مسني ألا سبحانه وتعالى شيني مسني وخر موسى صيقا أنا موسى يفادي أنا سممي magashiyan alai abin sumarwa ne hauri mara don firgicin abin da ya gani inda ya ga abin da ya faru ga dutsen nan ya wato ya tsorata shi falamma a faka yayin da annabi musa ya farka kawala sai ya ce subhanaka ya ubangiji sarki ya tabbata gare ka tanzihan laka sarki ya tabbata gare ka tuktulaka tuktulaka na tuba zuwa gare ka an an adulbaru ya tafi duniya daga ce zan nemi ganin ka a nan duniya a wani gaida amurka ko da wani lamarin ka wa na wani nomini wato ba tare da ka bani umarni ba da kamata ya ce in bari sai ka umarce ni da nema din sannan in nema amma ne gaban kaina na nema ba tare da na sami izini ba daga wajen ka ni ne farkon masu yadda ji an na halatu lam biduna da cewa ganin nan ba a neman ta a nan duniya malamai suka ce domin yin salihu wata'ala ya rataya ganin nasa da tabbatar dutse aka tajali ga dutsen wannan ƙarin hujja ce a kan yiwuwar ganin ubangiji ta baraka wata'ala domin a ce dutsen ya tabbata inda yake ai mulkini ne dai abin da yake ko an rataya shi da mulkini wato ai ya zama mulkini illa iyaka ba da yake cewa ganin wannan bai afku ba sai ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wato yanda mai jawhar tauhid yake faɗa wa minhu an yunzara bil absari lakin bila kaifin والانحسار للمؤمنين إذ بجاء سلكت هذا وللمقتال دنيا ثبتت yana daga abin da yake ja'izi a ce a ga ubangiji subhanahu wata'ala da ido tayo a ga ubangiji da ido wanda sai dai ganin nasa da za a yi da ido bila kaifin walan hisari ba da kaka ba ba da iyakantuwa ba wanda ya ga Allah sai zama ta ko'ina Allah yake gani in ta gabansa Allah ta bayansa Allah ta kudu da shi Allah ta arewa da shi ta nan gefen ta nan gefen da Allah kawai yake gani ba da iyakan cewa ba me yasa izu ja'iz sullika dan an rata ganin da abin da yake ja'izi shine subutul jabali ko istiqrarul jabali makanahu haza kaji wannan bayanin fa walil maqtari dunyan sabata sanu ubangiji ta tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ga manzo tun a nan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji daren da aka isra'i da shi wa laqad qala qaumun ay ala ra'ayi qaumin ala ra'ayi qaumin ayana Allah jaharatan wala garwa bi hazin ibn abbas ya dini wa ya kada ala ra'ayi qaumin ayana allah jaharatan yadda mai wutir ya yake fada ko ala ra'ayi qaumin ayana allah jaharatan bi hazin ibn abbas ya dini wa ya kada abdullahi abbas ya ce shi ya tabbatar manzo Allah ga Allah amma na hannu bani hashim fa na qulu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ya tabbatar ra'ahu hannun bashin sai ya dauke mu wani hashim muna cewa ai ya ganshi ya ganshi ya ganshi akwai gani na zuci wanda irin wannan ne masana Allah suke kokarin samu yadda mai faɗarsu yake cewa anilna ma'al habari ru'yataka allati ilaiha qulubul arifina tusari'u ubangiji muna roƙonka ka hore mana ganinka wanda zukatan masana Allah suke gaggawa zuwa samunta to wannan gani na zuci ne irinsa ne wato ibnul faris ya dade yana nema ya dade yana nema har zuwan mutuwarsa lokacin fitararsa sai aka taruna masa matsayinsa a aljanna ga irin abin da za a ba shi za a baka wannan za a baka wannan aljanna za a baka wannan gidan za a baka wannan ya ce a ubangiji haka ne kuma in kana manzilati fil hubbi inda kuma ma karra aito fa karra ji'atu ahlani أمنية ذكر روحي بها زمنا فاليوم أحسبها أرغاس أرغاس أحلاني in wannan ne ni abin da za a bani wannan shine matsayina a wajenka to aiko sai ce na tozarta buri buri na ya tozarta na dace ina burin samun wannan abin amma kuma a yau an nuna min ba zai samu ba a ce an nuna min ba zai samu ba sai aka yi masa tajalli aka ce to me kake so shi ne faɗi baitinsa da yake cewa uridu wa in ɗanar madaminka nazarata wa kan min dima'in duna marma ya dulle ainihin abinda nake nema ubangiji in samu in ganka ya san magana ce babba akwai jina ne da yawa akwai jini da yawa da aka zub da su wanda ƙasa da samun abin da ni nake nema aka ce bai wafatin bako sai da ya samu ganin ubangijin wato ganin ubangiji da zuciya to ƙala وقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
قال تعالى له من تبارك وتعالى كده أنا موسى ya musa ya musa in tsafaituka a ka ni na zaɓe ka alan nasi bisa sauran mutane ahli zamani kama abuta zamanin ka ya risalati da manzanci na na baka manzanci na bi kalami na yi zance da kai ita kalimi iyaka na zantar da kai fa huzma a taitufa karki abin da na baka mina risalat da daga manzanci o kun mina shakirin ka zamo kana daga masu godiya akan abin da nema minar santo ta kare daga manzanci da kusantawa ka zamo kana daga masu godiya musu abin da nema li al'ummi ka gode wa ni'imomi na wa katabna lahum
وخذها بقوة وامر قومك يعملوا بأحسنها
wa katabna lahum mun rubuta ga annabi Musa fil alwahi ubangiji sai mun rubuta ga annabi Musa cikin allunan littaurati alluna na at-taura wa kana min sirril jannati an yi allunan nan ne daga magariyar aljanna aw zubur jadi ko zubur judu aw zubur ruzu ko zubur ruzu sab'atu ko sab'ata sab'ata bakwai ne aw ashiratan ko goma wa kana sab'atan aw asharatan labari ne na biyu na kana da min sirri jannati jari da majrurin shine labari na farko sab'atan aw asharatan dole kulli lohin kullu dole kulli lauhin isna ashara zira'a tsawon kowane allo ya kai kamu goma sha biyu ka rubuta wa annabi musa min kulli shay kowane abu yuta julai fi dini da ake bukata zuwa gare shi a lamarin addini ruwa an ruwaito an na taurata cewa a taura wasu sar'ina ba'iran ta kai nauyin raƙumi saba'in ko wikiru sar'ina ba'iran ta kai kayan da raƙuma saba'in ne za su ɗauka ya ƙwara uljutsu min hafi sanati juz'i ɗaya daga cikinta in an ɗauka aka ce za a karanta to sai an shekara ana karantawa ba a gama ba lam ya hafasa illa musa ba wanda yake yi a taurar gaba ɗaya tun farko har ƙarshe sai annabi musa wa yusha'u da annabi yusha'u ko uzairu da uzairu wa isa da annabi isa su dinnan su ne kaɗai wanda yake sun haddace ta mawa'izata dan gargaɗe wato gurbuta masa gargaɗe ba dalumin mahallin majori wato karɓar laura min kulli shay'in watafsila rarrabewa da kulli shayin ga komai bayani ga komai min al'akami na hukunce hukunce al'awali lil itiqad na gargadin dan a yadda a gudar ce wasani lil amali tafsilin kuwa bayanin komai dan a tsaya a yi aiki da shi fa muka ce da shi huzha musa karki allunan nan ayin alwaha karki allunan nan da aka baka maka wata da karfi bijiddi da kokari tsayawa tsayin daka wa burka maka karki jama'a kaumarci jama'a kaya huzu ya sani ha sai riko da abin da yake mafi kyau a ciki wa huwa al-ahwadu shine abin da yafi kewayewa awil aula ko abin da yafi kamata an umarta annabi Musa ya riko da ahsan wanda wannan shine matafiyar sufai cewa ko yaushe bawa a rayuwarsa ya riko da ahsan musamman abin da ya shafi ibada shine maginar tsareka inda miliyabari yake faɗa waɗari katun a hazun bi a hawa da kalwara waɗari katun a hazun bi a hawa da kalwara an ake kira ɗariƙa shine duk abin da mutum zai yi riko da abin da yake a hawa ya san abu an samu saɓani wannan ya ce in ka yi daidai ne wannan ya ce ya ce in ba kai ba sun in ka yi ba daidai ba ne to ka gane wannan ya ce wannan abin in ka yi wajibi ne wannan ya ce mandubi to ka tabbata ka zo da shi shi yasa kamar dariƙa aka ce wajen sujjada a tsaya a zo da tasbih me yasa saboda akwai hanabilawa wajen hanabi a masabar imam ahmad zuwa da tasbihin nan a sujjada wajibi ne wajibi ne masabar malikawa zaran mustahabi ne ko sunna bai kai ba bai kai matsayin sunna ba amma wajen imam ahmad wajibi ne za ka ce to dan dariƙa kai ka zo da shi saboda in ka zo da shi wajen kowa ma zai ce alasan barka ba wanda zai ce kayi banna a dalika aka ce ka zo da bismillah musamman za ka karanta fatiha a sallah ko da sallar farilla ce saboda me saboda to wajen ma shafi'awa ba cewa suka in baka zo da bismillah ba fatiha ta ka bata cika ba in fatiha bata cika ba ko ai ba sallah shi yasa ashe ka zo da ita din din ya zamo ta cika malikawa suna da zantattuka har guda hudu zance mashuri a gare su shine cewa karahiya ne in ka zo da ita to ka rage wa kanka lada amma ba zunubi kai ba a bisa wannan kaulin cewa ka rage wa kanka lada ne amma ba zunubi kai ba akwai kauli daga gare su da cewa ja'iza ce a zuwa da sulan ja'izi ne akwai kauli da gare su cewa ai ma mustahabi ne akwai kuma wani kaulin ne a masabar malika na cewa ai wajibi ne wa alim ne nafi'in wujubuha shi yasa a tsarira sai aka ce a to lalle ka zo da bismillah nan nan ka zo da ita ka kubuta ta fita ya zamo al'ahazu bil ahasani kenan ko bil ahawadi wa man lam yusbil fi salati fa fatahu sawabun azimun ma'a salatin sahihati fal'intisaru misali mutum an taba shi ya tsaya ya ce sai ya ba haƙƙinsa hassanu abu ne mai kyau mutum an taba shi ce zai ba haƙƙinsa ya yi abu ne mai kyau waye zai ce ya yi ba daidai ba a yi wala manin tasara in ba da zulmihi saboda yaka ma alaihim min sabil inna masabilu ala allazina yuzlimuna an-nasa yuquluna fi al-ardi ghayra al-haqq amma wal afu a ce a yafi mutum a taba shi ya ce ya haƙura a hassan min ya fi kyau fiye da tsayawa bin haƙƙi wala man sabara wa gafara inna zalika min azmil umuri min azmil umuri saurikun darin fasiki inda kuka tsaya kuka yi riko da wannan attaurar da na baku to da sannu zan nuna muku makomar kangararru abinda da suke da shi zai komo naku da zai komo ku ne da wannan zan nuna muku gidajensu a fir'auna shi ne su ne fir'auna ba ta bayi da mabiyan sauye da su ita ce misra awul amalikati ko ko amalikawa ake nufi da fasu kenan waje sham in an ce amalikawa ake nufi ya zama sham kenan lita a tabi rubi don ku yi suna da su sa a sirifin الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين سأصرف عن آيات الذين تكبروا في الأرض بغير الحق Ubangiji ya ce da sannu zan juyar da masu girman kai a duniya alhali ba su da wata hujja akan su girman haƙaƙa zan juyar da su a nayati daga fahimtar ayoyina na littafi al-kutubul munazzalatu wanda su ne littattafan da aka saukar aw da la'ilul ruhadaniya ko dalilai na kadaita Allah au an fahimta ko zan juyar da su daga fahimta mai girman kai ta iya karanta amma ba zai fahimta ba wata zijiha da gaskatawa wata da buriha da lura da abin da yake cikinta wannan an faɗa ga annabi musa ana nufin duk masu girman kai to ga abin da za su gaba da shi a tauran nan da aka ba annabi musa an faɗi matsayinta cewa mawurzatan wata filar da kulli shay ba abin da babu a ciki amma aka ce mai girman kai gaba ɗaya ba zai samu amfanuwa da wannan abin da yake ciki ba wannan magana da aka faɗa ga annabi musa ba wai ta tsaya ga jama'ar sa ba ga mutanen sa banu isra'ila magana ce wanda yake ta jage zata hayyau har yanzu duk mutum mai girman kai to fa ba zai amfana ba da abin da yake cikin qur'ani yasa farko in ana so amfana da abin da yake cikin qur'ani sai an fara mai da kai ba komai ba mutum ya mai da kansa bai isa ba ya dawo ya lura a cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala to sannan ne Allah zai bude masa kofar fahimtar qur'anin da kofar tsayawa yin aiki da ƙur'anin da kofar cikakken biyayya ga ƙur'ani to allazi na ka kabbaru na masu girman kai a duniya ba da gaskiya ba ranar tafi lafi haƙƙin da abin da yake ba gaskiya ba buhu da yin humul baɗi su ne masu girman kai masu nuna isa da tsarin da suke kai wanda yake ɓatacce wani yaran kula ayatin idan a wannan wato mutanen yanzu irin wannan sun gada kenan musamman manyan kafirai sai su ta ganin tsare-tsaren da suke kai a iya fi kowanne shi ne abin a tsaya a kare wanda dai ya nemi ma taɓa wannan tsari nasu ai ya cancanci a yaƙe shi ko ma a gabayansa an kawo sabon tsari ko masu bin su su ma dai akan haka suke yana suka wannan tsare-tsaren da jagororinsu suka zo da shi to ai shi ne abin a tsaya su ne abin a tsaya tsayin da ka abu wanda dai yake ba haka ba to riyan da za a yi ma a yi a ga an rabu da shi ko an tilasta masa dole ya dawo wani yaro kulla ayatin da a ce za su ga duk wata aya ta ubangiji la yi minu biha ba za su ba da gaskiya ba da ita da ina dai dan taurin kansu wahtila da gole da cewa hankulansu suna cikin wani baki Allah ya ɓata hankulansu bil in yi maki fil hawa wata gale ta fuskar kutsawarsu a cikin bin son zuciya da rataya da magabatansu a ce da abin da magabata suke kai ko da ba daidai ba ne to ai an ji an gani sai an bi wani rasa bila wuce in suka ga tafarki na shari'a alhuda shari'a alaziza min indillahi wanda yake ya zo daga wajen Allah la ya takhizu sabila ba za su rike shi a matsayin tsari ba da za su bi istila shaydana ta alaihi domin shaydanci ya rinjaya a kansu wani rau sabila algayyi in sun ga tsari na bata ko tafarkin bata a rawali bata ta zo sabila wannan ne za su rika a matsayin tsari da za su bi ya nan umyu domin su makafi ne ya uduhum shaydanu shaidan yana jan su ya nemi su jagora ilaihi zuwa wannan tafarkin na bata zalika sarfu wannan juyar da su da aka yi daga ayoyinmu wa ma ba da da abin da yake bayan sa zalika sarfu bi annam kazzaba bi ayatina saboda cewa su sun karyata da ayoyinmu wa kanu an ha gafilin sun karyata da ayoyin Allah sun kasance masu rabkana daga gare ta والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والذين كفروا وإننا suka kafirce bi ayatina da ayoyin Ubangiji ko kazzabu suka kareta bi ayatina da ayoyin Allah wani ƙa'ila lahira suka kareta da cewa za su koma ga Allah za a gabuwar lahira bi ma adalla fiha cewa za su tanada abin da Allah ya ce ya za su gaba da abin da Allah ya tanada a cikin lahirar habin samalu to wannan kam duk wani aiki da suke ya ɓaci ma'amilu fi duniya da abin da suka aikata a duniya ka sadakatin kamar sadaka wasu lafi rahimin da sada zumunci fala sawa ba lahu ba za a ba su lada ba ne a dama sharrihi dan ba a samu sharaɗin samun ladan ba hali zauna an yi musu sakayya da wani abu daban illa ma kanu ya maluna sai abin da suke aikatawa sakayya da za su gani abin da suka aikata ne illa jaza a amalihim sai ko sakamakon ayyukansu min takazzibi daga karyatawa wal ma'asi da dau'o'in sabon Allah sun ashara sannan wani yusana wata ala ya nuni ila nau'in ahara zuwa wani nau'in kuma min qaba'i bani isra'ila daga munanan ayyukan banu isra'ila bi qawlihi da ubangiji yace wadda haza فخلف قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين to wadda haza qawm musa mutanen annabi musa sun rike ai ba a wasu a cikin su sun rike ijila dan marake da sadar a matsayin jiki min ba'dihi bayan tafiyarsa ba da zahari ila dori bayan ya tafi zuwa dutsen doro lil munajati dan asiri da ubangiji sun rika wannan min huluwihim daga karfar adansu allazi ta'aruhu wanda suka karbo aro suka aramin kauri fir'auna daga mutanen fir'auna daga kibdawa bi illati ursin saboda wani biki da za su yi fa biki inda wannan kayan adam ya wanzu a wajen su har aka halakar da fir'auna hijira sun rike dan malaki jasadin jiki badalo jasadin din badali ne daga ijila lahaman wadama nama da jini ba da ma saga hulahum samiri bayan samiri ya kera dan malakin gare su da huhuwa da yake da murya sautu murya yusmau da ake ji amma fa ulka hadha sani maf'ul itaza na biyu mahzufun an shafi ai ilahan sun rike shi a matsayin ubangiji alam yarau yanzu ba su gani annahu la yukallimuhum cewa bai rake da suke bautawa a matsayin allansu ai ba ya zance da su wala alim sabila ba ya iya ganar da su hanyar da za su yi ta kai mai tazo ila kaka za a ce za a rike shi a matsayin ubangiji ta hazo amma kuma tare da haka suka rike shi ilahin a matsayin ubangijin wakanu zalimi sun tabbata azzalimai bi hazihi da rukon nasa ولما كتب في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين.
ولما سئل في أيديهم يا أنت في ندامة أي ندم في ندامة أشد الندم ما في ظنن الندامة على عبادته بس بوتا ودم ملكنا wara'au alimu suka tabbatar annahum qarralu cewa hakika su sun gama bacewa bi hada bautar dan marakin zahara lahum ralaluhum ba da rujuin Musa fatan nasu ya fito fili ne gare su bayan dawa annabi Musa ala nabi na wa salatu wassalam qalu suka ce la illam yarhamna rabbuna wallahi dan ubangiji bai ji kan mu ba kabula tawbati da karbar tuba wa ya gafar lana ba dan ubangiji ya gafarta mana ba ma sanar minna abin da ya ku daga gare mu lana kuna na min alhasir ba zabo daga masu hasara alkamili na fil husrani wanda suka kai inda suka kai wajen hasara ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم وعلق الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشرك بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين فلما رجع موسى لأن أن موسى داو من المناجاة لقى أسيري da aka yi da ubangiji ya da shi ila kawai ya dawo zuwa ga mutanen saukar alamahullahu alhali ubangiji ya sanar da shi annabi fata da kaumahu cewa shi ya fitini mutanensa min ba da yi bayan rabuwarsa da su wa na lamu samiri samiri ya ɓadda su yadda aka faɗa قالوا ما جلت عن قومك يا موسى قالوا مولاي على أثري واجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأرى لهم السامري يعني أن موسى دعوا إذوا قالوا سينا مفشي على قومه موسى متعنان صليبات تم الإجلة saboda wata dan marake a sifan yana mai bakin ciki hazinan yana mai bakin ciki mai mafi tunubi da abin da aka jarrabe su da shi wala ana musa ce da mutanen nasa bai sama halamtu ne min bari kai irin wannan abu da kuka kai baya na abin ya yi muni bai daɗi ba bai daɗi ba ai bisa shi lafatan halamtu muni ha ba min bari ai irin wannan tsayawa da kuka kai a inda na bako akan tsari na Allah amma kuma ko kawo wani na daban wanda yake shanshi wannan wannan abu ya yi muni bayan tafiya ta ba dan dilage bayan da biya ta yi lafatukum hazihi wannan tsaya wadda kuka yi har sa shiraktum tunda kuka tare da wani da Allah ajiltum amra rabbikum yanzu kuna gaggauta lamarin ubangiji ne an amri allazi umirtum bihi amartukum bihi daga umarnin Allah wanda na umarce ku da shi cewa min al-intizar 40 yawan ku zauna kwana 40 ku saurara zan zo muku da taura bi'addiha hidayata 20 atidadan billahi wato wato su sai suka ƙi lissafa ta ishirin ga ji abin da ake nufi dare ɗaya yini biyu wani daren uku an yi wani yinin hudu wa kaddartun mauti shi yasa da ban dawo ba bayan kwana ashirin nan kuka ɗauka ko na mutu ne gayyartun ba a dai kuka musanya baya na au a ajiltun ta haɗa rabbi ko ko kuna gaggauta cewa azabar Allah ta saukan muku ne wa alƙalalwa na musa jefa da alinan da suke hannunsa alaji ta nafi taurat wadda a taura ke ciki wa zabi da asahi ya kama kan dan uwansa annabi harun da shirin rasi da gashin kansa biya mini da hannunsa na damaulihi ya tihi ya kama geminsa ko bishimalihi da hannunsa na hagu ya juruhu ilai yana jawo shi zuwa gare shi zannan minu annahu kassara fi kafin dan annabi Musa ya dauka ko annabi Haruna ya takaita wajen hana mutabanu Isra'ila bautar da dan marakin nan lianna kana lajina kuma annabi Haruna mai tausasawa ne kala sai annabi Haruna ya ce da shi yabna umma ya dan uwata ai ummi ya dan uwata wa zakaraha abinda yasa annabi Haruna ya ambaci uwar lianna zikiraha a daful kalbin dan ambatan uwan zai fi tausasa zuciyar annabi Musa wa ma shaƙiƙa ne da annabi Harun da annabi Musa duk shaƙiƙai ne innal qauma annabi Harun yace da shi haƙiƙa mutanen nan istar afuni sun mai da ni ba komai ba sun ga rauni na wa kadu ya qatluna ni da nace ma su daina bautar dan marakin nan suka zakke suna neman su kashe ni wala karkallan ma Harun من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وعدوا أمري قالوا لن نبرأ عليه آجرين حتى يرجع إلينا موسى إزالة wannan annabi harun ya faɗa ne don wusarwa da ta wahumi ta kasir ga zaton cewa ko ya takaita fi haƙihi a haƙinsa fala tushbih bi al'ada ya musa ya dan uwana kakkasa mu abokan gaba su yi min dariya ke shama su zo suna minna da abin da ya same ni tufar rahe kaka faranta wa abokan gaba da abin da za ka yi min da ya hana ta iya da wulakanta wadda za ka yi min wala ta zan nima alƙawarin zalimi kaka sanya an tare mutanen da suke azzalimai bai ba da fil'ili wanda suka yi azzalinci kawunan su da bautar dan marage abu ta kasiri ko ko takaitawa filkafi a wajen hana masu bautar bautar falastu minhum ba na ɗaya daga cikin guda biyu قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال النبي موسى لما ظهر له براءة عين da ya gano cewa dan uwansa bai da laifi harun dan uwansa annabi harun rabbi ya ubangiji gifirli kai gafara gare ni wani ahe kai gafara ga dan uwana ka gafata amma sanatu bi ahi abinda na aikata ga dan uwana shi ko dan uwan ka gafara gare shi in ba da minhu na tafsirin dan an samu wata kai takaitawa da gare shi ko kaka ta alamu da yake kai ne ka san haka a shirkahu fi du'a annabi Musa ya tare da dan uwan nasa du'a irra annahu dan yadda wa ga dan uwan wa zaf'al lishama take dan maganin kuma ni ije masu yi cewa za su yi wa dan uwan nasa dariyar keta wadi na ce rahmati ubangiji muna roƙonka ka sanya mu a cikin rahmarka wa anta rahmur rahim ubangiji kai ne mafi jin kan masu jin kai ta kauyatan tsarfafawa ne li da ma'iddai ga sa ran mai addu'a fi da jahi talabi a cikin cewa lalle in ya tsaya to abin da yake nema zai samu kaiwa zai yi nasara a ciki إن الذين الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين إن الذين اتخذوا العجل حقيقة وإننا تشارك دم لك إلها أما زي أبنجي الناس بوتاوى sai na luhun karamin min rabi da sannu fushi zai same su daga wajen ubangiji azabu azaba da katli amfusin za mu wasu sai sun kashe kawunan فتوبوا إلى بارئكم ظلمتم أنفسكم بتعزكم إلا فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم وذلة نقص أنت في الحياة الدنيا تن أنا راي والدنيا bin rujim an diyare za a fitar su daga gidajen su waka zalika kama da nahum kamar yadda sakai da suka game da ita bikarinatim a bikar bikiriyatim bikiriyatim saboda kagen da suka yi da suka ce haza ilahu kuma ilahu musa wai wannan dan malakin ai shine mai tafi da komai na mutane shine mai tafi da komai ma wai na annabin musa da aka tona zulmurtari na irin wannan sakai aka muke sakawa duk mai kirkirar kaya duk mai kirkirar karya ya dangana ga Allah Allah lahi mai kirkirar karya ya dangana ga Allah bil ishraki ta fuska tare da wani Allah wa gairihi ko waninsa والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والذين عملوا السيئات أما وإن ذلك سن أيوكا أيوكا نسيبا ما سكوبا سن أيوكا منانا الكفر kafirci wal ma'asiya da sabon Allah su tabu sannan suka tuba min ba'diha bayan sun aikata wannan muna miyagun ayyukan ilallahi zuwa ga Allah min ha suka tuba daga wannan ayyukan wa amanu suka imani ahla sul imani suka tsarkake imani wa bukuta rawu da abinda imani yake hukuntawa min al amali salihah shine a tsaya a ayyuka na kirki da wannan rabaka min ba'da daga furur rahim hakika ubangiji mai yawan gafara ne gare su a sattaru litakal ma'asi zai rufe wannan zunuban nasu rahimu mai jin kai ne da su wa in azuwa zambu duk girman zunuban min ba da bayan an tuba inda an tuba to za a samu allah ga furo rahimu ne ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواه وفي نسختها وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرحمون ولما تسعى موسى جرف yayin fishin nan ya nutsu wato ya kame daga annabi musa annabi musa fishin nasa ya ɗauke daga gare shi liti za da ahihi ta fuskar hanzarin da ɗan uwansa annabi harun ya kawo wata wa bata ƙaumi da kuma tuban da mutanensa suka yi to a hazala lawa a sannan ne ya komo ya rike allinan nan allati alkaha wanda da can ya jefar da ita wa fi nusata yahuda akwai shari'a bayanul laki akwai bayanin ga abin da yake gaskiya a cikin abin da aka rubuta a cikin allah na aimanu safiya abin da aka rubuta a ciki ai kutuba abin da aka rubuta akwai bayanin gaskiya rahmatun da rama irshadu ila sarai wal hairi nuna wa jama'a abin da za su yi a ce sun kyautatu lamarin su ya kyautatu ya alheri ya zama alheri lillazi na humbe rabe mai rahabu ga wayanda suke suna jin tsoron ubangiji ya hafuna suna jin tsoro قال فارو الدين فارو الدين الرازي يتي وزير قوله على الألواح أنها لم تنكسر idan zahirin faɗin ubangiji a hadar alwaha cewa allana nan ba ta kare ba ba gaba ɗayanta ne ta kare ba ko da wata ta kare amma wasu da yawa ba su kare ba walam yurfa amina taura ta shewa ba ɗauke komai ba daga attaura intaha abinda farun dinin razi ya faɗa a tafsirinsa ya ƙare a nan واختار واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرزقة قال رب لو شئت أهلكتهم قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين واحتار موسى النبي موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام يزابي سبعين رجلا mutane saba'in maza min kaumahu daga cikin mutanensa ai min kaumihi daga mutanensa wato itara a nan ta yi ta daga makulan guda biyu ba tare da an sa min ba ma yadda suyuji ya faɗa a farida وهاته بالنقل في شارع مرسى ما كان استغفر حديثي وهر mimman lami abudu al-ijla daga wanda basu bauta a dan marakin ba bi amrihi ta'ala da umarni ubangi tabaraka wa ta'ala da miqatina dan wakacin da muka yi masa alkawari lurakta da zai wa'ada na bi isyanin fi wakacin da muka yi masa alkawari cewa zai kawo ya kawo mana su liya tuzuru dan su yi hanzari min ibadati ashabihim al-ijla daga yadda abokansu suka bauta wa ɗan marage faharaja bihim annabi musa ya fito da mutanen nan saba'in falon madana minar jabali ya zo kusa da dutsen wato haƙƙin da na ɗin a ce an rubuta da alifi ko da na ya da nu ake cewa ko yasa babin nasara ne da alifi ake rubutawa ba da ya ba ba babin rarraba ba ne da babin rarraba ne shine za a rubuta da ya ko izal filiyoma gumma an kai ja'uhu falik bihi ta alhidabi wala ta wala ta kiffain tara kawala ta'i ya amfakat buhu biya in wai la fa hawa yuktabu bil alif wannan ko cewa ake da nautu ko da nauta da wauta tawaru wa alauta majida to a gashe ku gama mutum sai girgije ta zake masa fahar ma'an sujada ya faɗi tare da su suna masu sujada da shi da su fasamiyu kalaman layi musa suka ji yadda allah ya zantar da annabi musa falamman kashe fara gama da girgizan nan ya yayi kalu sai suka ce lannu min laka ta nan Allah jalat an raba da gaskiya da kai ba sai ka nuna mana Allah kuru sai ka nuna mana Allah kuru-kuru fa zatun mu raifatu sai wannan raurawa ta same su falin ma zatun mu raifatu yayin da raurawar nan ta same su lili jabali da rawa ko ta dutse fasai fasuyu aka sumar da su suka sume nan take kala musa annabi musa ya ce rabbi ya ubangiji laushe ta halatta in kabdu wa iya ai da ka so da ka halakar da su tun a baya hanni kai na ma tsaulan ruje biyar kafin a ce na fito da su liyo ai da banu isra'ila zalika dan banu isra'ila su ga haka wala ta yi muni kaso suna tuntata da cewa ko ni na kashe musu jan malamai ko yan uwa wa iya tare da ni a ta wuri kuna yanzu ka halakar da mu bima fara sufa'u minna da aikin wawaye a cikin mu don wawaye sun yi wani abu sai ubangiji sai ka halakar da mu gaba ɗaya man min dalabin yadda iyana daga cewa su dinnan sun ce suna neman su ga Allah kurkuru istifhamu istilafi wannan ato hulukuna bima fa'ala sufa'u minna istifhami ne na istilafi in hiya a jarrabar nan ba ta zama ba illa ta tuka sai ko jarrabar ka ibtida uku jarrabar ka shi na asma aka muka lamaka da ka je da su magana ka hatta sami ofin ruwaituka ai ya zama suna sa ran ko za su janka turin bihaman ta sha ubangiji tana batar da wanda ka so da wannan fitinar irlalahu wanda ka so batarwa wata hadibiya wata shawar ya taho kana shirya da wannan a wato wanda ka so shiriyarsa an ta waliyuna ubangiji kai ne majibincin lamuranmu mutawalli umurina kai ne majibincin baki ɗayan lamuranmu duk lamarin bawa ba wanda yake ya fita daga ubangiji su wani wato daga sarrafawar ubangiji a lagar ruka ba wani ka ba fa gafin lana ubangiji muna roƙonka ka gafarta mana ma fara na abinda ya riga ya afku daga gare mu warhamna ka ji kanmu tafarral alaina kai mana baiwa ya ubangiji ba da al'afwai bayan kaya te mu bi ni'imatika kai mana baiwa da ni'imarka wanda ya riga ta yi ubangiji hakika kai ne fiyayyen masu gafartawa wato taktubu ba da tobati makana sai atil hasanata ubangiji kai in bawan kai ma laifi amma ce ya tuba ya dawo ya tuba gare ka a maimakon mummunan zunubi sai ya zamo a wajen ma kyakkyawan aiki ake rubuta masa sai zama kyakkyawan aiki ake rubuta masa shi yasa Allahu khairul kafirin to sun mutashi kan rubi ne nan fa wa kadulana